وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al'imam bukhari da ke nan rijiyar zaki a wannan yammaci na laraba da alhamis a yau 20 ga watan rajar hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1440 wanda kuma yake daidai da 27 ga watan uku shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna ababil sayyid wa rafi'ul kalim tayyib wallafar al-imam al-allama al-hafiz shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakr al-muqayyim al-jawziyyah rahimahullah ta'ala wannan shine darasi na 117 wannan littafi da kuma muna cikin fasli na 20 da yake magana akan al'adkar allati taqrubu shaytan wato zikirai waɗanda suke kore shaytan mun tsaya inda yake cewa wa an zaid ibn aslam yake cewa wal adhan yaqrubu shaytan kama taqaddam kiran sallah yana korar shaytan kamar yadda ya gabata wa an zaid ibn aslam an karbo daga zaid ibn aslam annahu waliya ma'adin ya zama shugaba a wani guri da ake ce masa ma'adin ko a wata unguwa fa zakaru kafratal jinni biha sai suka gaya masa yawan aljanu a wannan unguwa fa amarahum an yu'adhdhinu kulla waqtin sai ya umarce su kowane lokaci su rika kiran sallah wa yukthiru min zalika su yawaita haka falam yakunu yarawna ba'da zalika shay'a sai ya zama daga baya sun daina ganin komai وفي صحيح مسلم أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال cikin sayo muslim daga Uthman ibn Abi al-As Allah ya dare shi yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna shaytana hala baini wa baina salati shaytan yana shiga tsakanina da sallata wa baina qira'ati da karatuna yalbisuha alayya yana rikita mun karatuna فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يتي ذاك شيطان يقال له خنزر wannan wani shaidani ne da ake ce masa khinza fa idza ahsastahu in ka ji alamansa fa ta'awwaz billahi min hukali mutsarin Allah da gare shi watful an yasarika thalathan kai tofi sau uku a bangaren ka ko a farin ka na hagu fa fa'altu zalika sai nayi hakan فأذهبه الله عز وجل أني سألا يتفير من دشي وأمر ابن عباس رجلا وجد في نفسه شيئا من الوسوسة عبد الله بن عباس يا أمرت ونمتن وليك يجم وسواسي أرنسا والشك لشك أن يقرأ يا أمرتيش يكرمت هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم wato wannan aya da take cikin suratul hadidi inda Allah ke cewa shine na farko shine na karshe wato Allah shine na farko shine na karshe shine na zahiri shine na batini wato na sarari shine na koyi wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi masanin komai ne mala yace wa min a'zami ma yandafi'u bihi sharruhu qira'atu al-mu'awwidhatayn daga manya manyan abubuwan da suke tunkuɗe sharrin shaydan wato karanta kula'uzai biyu wa awwalis safati da ayoyin farkon suratu safat ayoyi goma farko wa akhiril hashri da ayoyi karshe na suratul hashr wato uku ayoyi uku na karshe mala yana ci gaba da ambato wasu abubuwa waɗanda suke taimakawa wajen koren shaidan ya ambaci karanta wasu ayoyi kamar ayatul kursi kamar karshen surat ayoyi biyu karshen suratul baqara kamar fadar la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir da kuma isti'aza umuman kamar da Allah ce wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه to sannan yake cewa daga cikin abin da yake korar shedan akwai kiran sallah kamar da ya gabata hadisin abu huraira wanda ya ambata a baya wanda bukhari da muslim suka ruwaito cewa inda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan aka kira sallah shedan yakan fita a guje har yana nihi sai an gama sai ya dawo da an yi ikama sai ya sake fita a guje sai an gama ikama sai ya dawo sai ya ci gaba da yawa mai sallah wasu wasu saboda kiran sallah yana da ɗaya cikin abubuwan da suke rarakar shaidan suke kurarsa to shine ya kawo kissar zaid ibn aslam zaid ibn aslam tabi'i ne yana da cikin tabi'ai kuma bararren bawa ne na abdullahi dan umar yana cikin kuma manyan malamai na madina to an ba shi shugabancin wata kamar unguwa za a ce ko irin ƙauyukan da ke wajen madina ana kiran ƙauyen ma'adin bani sulai ma'adin bani sulai zai ya ce da al-ma'adin ko ma'adin kama da sunansa ma'adin bani sulai domin da yake a cikin ruwayar a yanzu ana kiran shi mahadin zahar ko al-mahad wanda shi ne sunansa yanzu mahadin zahabi yana nan a cikin yan unguwanni na bayan madina kan hanyar zuwa zuwa riyad to wannan gurin shine zama kamar kamar kace dagaci ko haƙi na wannan na wannan gurin to da yaje sai mutanen garin suka kawo masa kukan cewa aljanu na damun su a garin saboda haka sai ya ce to yadda za ku yi ku kiran sallah ko yaushe ba wai sai lokaci kiran sallah kawai idan mutum ya yi nishaɗi kawai ya zarta kiran sallah ta yi wannan yi wannan yi to kawai sai suka yi ta yin haka wannan gaba ɗaya sai fatattaki shaidanin da suke gudu da ana kiran sallah amma irin na lokutan sallah wani lokacin sallah ya yi to wannan baya ta yi mutum haka yi da yawa haka yi a sake yi za su ci gaba da walwalarsu amma ya zama an yi an sake can an yi can ba da inda muke masallaci da inda ba masallaci ba to duk abin sai a gare su to daga lokacin ba su ƙara ganin alamun shekarun ba imam malik ibn anas da ya ji wannan isa ta zai ibn aslam yake cewa a ajaba ni zalika min mashurar ta zai ibn ibn aslam cewa wannan shawara da zai ibn aslam ya bayar ta bani sha'awa saboda kiran sallah yana da cikin abin da shaidanu ba sa so idan guri shaidanu suka addabi mutane to su yawaita kiran sallah wannan zai taimaka wajen a samu saukin fitinarsu sannan ya ce wa fi sayi muslim an usman ibn abil as radiyallahu anhu annahu qala usman ibn abil as Allah ya masa yarda ya zo yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa inna shaytana hala baini wa baina salati shaytan ya shiga tsakanina da sallata ya hana ni jin wato dadin sallar ya hana ni khushu'i a cikin sallar hala baini wa baina ladzati ladzati fi salati hala baini wa baina idrak al-khushu' fi salat wa baina qira'ati hakanan ya shiga tsakanina da karatuna yalbisuha alayya yana rikita mun karatu in zo ina karatun sallah za shi ya iya gurin sosai amma da ya fara sallah sai ka sai rikita masa wannan karatu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce baka shaytanu yuqalu lahu khinza ce wannan wani shaytani ne wai sunan shi khinza ana ce da shi khinza annabi ya faɗi sunansa khinza ko khanzar ko hunzar ko hinze duk sunan shaidani sunan nashi ma ga shi nan da ba ganinsa za a yi babare a ce kai yaya sunanka ne wasu sun ce maka hinzar wasu sun ce maka hanzar wasu sun ce maka hunzar wasu ce maka hinze kaga inda wani ne da ake haduwa da shi a tattauna zai faɗi ce a ni asali ga yadda sunan yake amma ba ganinsa ake ba to shi yasa kowa yadda ya ga dama yake ba rasa wajen wajen hudu shi kadai to da yawa za ka ga a kowaɗanda za su yi ta sa wa shekaru suna sunan shekari idan ba a ruwa ya yanzu ba irin wannan da a yanzu salama zai faɗa to waye ka gani cikin shekari ya gaya masunansa sauraka akwai wani lokaci sai ka ga irin wannan a ce akwai shaidanin kaza sunan shi kaza shaidanin kaza sunan shi kaza haka wa ake raka bawa shaidanin sunaye amma ba wai ruwaya ce ta abin nan ba har ma a ta rarraba sunayen a ce ai mai yin barna iri kaza sunan shi kaza mai raba miji da mata sunan shi madas mai kawo matsala a kasuwa ya sa a yi ta albush a yi ta cuta a yi ta binan wannan a kasuwa sunan shi sunan shi sawa mai kaza sunan shi al'awar mai sa ayi zina sunan shi kaza kowanne ana ba shi suna za ka ji masu masu harkar harkar ruqya din nan aka ji suna ce wannan al'ashiku ne wannan almashiku wannan wani abu ne wanda ba shi da wani akwai akwai akwai ausaf da alqur'ani ya zo da wasu kamar shaitanu marit marit kaga sifa ne sifa ce wa hifdan min kulli shaitanin marit kaga marit mai taurin kai yake wanda yake da yake da tamarrut wato mai bijirewa umarni shi ne marit bijirewa umarni baya baya baya bin wata doka to kaga sifa ce kamar karim ومن يعش عن ذكر الرحمن مقيد له شيطان وهو له قرين النبي لا ما منكم من احد الا ومعه قرينه من من الشياطين وقرينه من الملائكه قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان الله اعانني فاسلم فلا يامرني الا بخير حديث عبد الله بن مسعود a cikin sai musu to kaga qarin anan shi ma shi ma sifa ce kamar ifritul ifrit ifrit sifa ce da take nuna karfi tsananin karfi ba wai tana nuna tsagiranci ba ka san wani zaka ce ifrit ana ifrit ifrit ana nuna to tsagira ne ko kuma a'a yana da shaidanci da yawa to ifrit min al-jinn ba kalmar ifrit ba tana nuna al-qawi tana nufin karfa a cikin su yasa a kisar annabi Sulaiman قال إفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامي أما الذي ke ɗauko gadon sarauta ya yi tafiyar da ake yi cikin wajen wata wani abu ya yi tafiya tsakanin ɗan sa'o'i da kaga alamar ƙarfi kenan to waɗin waɗannan asaf ɗin sun zo akwai alwalhan ya zo a wani hadisi wanda bai inganta ba hadisin ubayyin mukaf cewa inna lil wudu'i shaytanan yuqalu walhan cewa shaidan yana da alwala tana da wani shaidanin ta ana ce da shi walhan sai da hadisin hadisin dhaifi ne bai inganta ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce zaka shaytanu yuqalu lahu khinzar shaydani ne wannan sunan shi khinzar fa idza ahsastahu in kaji alamarsa wato kaji ya fara yi maka waswasi ko ya fara sa maka shakka ko ya fara hana ka nutsuwa a sallah فتعوذ بالله منه فنمسأل الله أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من خنزر كما فتسون شيء واتفل عن يسارك ثلاثة كي توفي سوقك أعبنك alamar cewa ka tsane shi tofin naka a dama alama take nuna cewa ba ka san shi ka tsane shi wannan yana nuna cewa tofi yayin da ya zama akwai larura akwai uzuri baya ba su sani sauraka a nan larurar wannan abin da yake ji aka halatta masa da yi tofi a hagunsa sau uku yake cewa fafa altu zalika kuma hakan na yi ba a zahaba hullahu azza wa jalla ami allah ya tafiyar min da shi wannan usman ibn abil as al-thaqafi shi ne mai kisar da ya zo ki ga annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa yana shedan yana mantar da shi karatun qur'ani su su shida suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam daga daga sa abin nan daga daga fa'i daga kabilar bani saqif al-sadr daga bani saqif suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi kankantar su kuma yana cikin wanda suka fi su haddace alqur'ani dan ya haddace wato wasu surori na alqur'ani to shine yake kokawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ɗaya na mantar da shi karatun ƙura'ani in ya yi sai sai manta annabi sallallahu alaihi wasallam ya da kirjinsa ya da kirjinsa ya ce ya shaytan ukhruj min sadr Uthman shi dan fito daga kirjin Uthman daga ranar ba abin da ya sake mantawa ga wannan ya nuna shi yana iya shiga jikin mutumin kirki ba wai wanda duk shi ya shiga taba shi ba ce ko ba salihi bane ko a kuma kirki ba zai taba shi kaga wannan sahabban annabi ne kuma cikin sahabban ma yana da ilimi yana makarancin qur'ani ne amma shaydan ya shige kirjin sa yana bata masa karatun sa saboda wasin da zai sa masa shine ya zamantar da shi dan shaydan yana daga cikin wato illar shaydan ko cutarwar shaydan sanya mantuwa ba an sami hu illar shaydan ana masa فأنساه الشيطان ذكر ربي وإما ينسينك الشيطان kaga shaidan yana daga yana daga cikin irin wato muguntarsa jefa jefa mantuwa shi yayi tai masa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya daki yarjin sa yace ya shaytan ukhruj min sadri uthman ya shaydan fito daga kirjin uthman wannan ya nuna kowa ma za ka ana iya da karkin jinsa a ci fito wani wani shedatin ne amma wani mantuwar ba wai gane ta shedatin ne shi din ya tabbata shedatin ne kada dauka kuma duk wanda ya manta kuma kowace mantuwa tilas tilas ta zama ta zama shedatin ne a'a shi dai yadda yake watakila saboda yana da karfin haddar kuma yaran gashi matashi ba wani babba ba ga abin to kawai lokaci ɗaya sai ya ji abubuwa suna rikice masa to shi ne ya kawo kukan sabon annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi masa maganin shaitani eh yana daga cikin abin da banda shi akwai hadisin ya alamun murra wanda wata mata ta kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ɗanta take cewa sa duk shekara shaidan yana abin yana samun yana samun yar tabuwa haka amma tabin hankalin baya tashi sai sau biyu haka a shekara alamar cewa ba wai rashin lafiya ce a ciki ta abin nan ba shaidanu ne suke shafarsa da wannan abin nan shi da annabi annabi ce ta kawo dan ta ce ya ce matso da shi ta matso da shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa abin nan yake cewa ukhruj ya adu wallahi أنا رسول الله وتروى اخسأ يا عدو الله أنا رسول الله فتو مكين الله ني من ذات ني من ذات تشيل قرآن من بساكي حديث هنا تكون سلسلة صحيحة للشيخ ناصر الدين الألباني ايه هو مجلد نشير wannan hadisi yana nuna cewa samun wasuwasi a cikin sallah da rashin kusuri yana da alaka da shedan shedan yana yi wa masallaci wasuwasi ta hanyoyi daban-daban yakan sa masa wasuwasi ta irin wannan da ya zo a cikin wani hadisi wato ya hana masa kusuri a sallah daga cikin hanyar da yake bi sa shi waiwaye a sallah in ka ga mutum yana waiwaye a sallah to akwai shedan ya ya samu galaba a kansa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sunan abi dawud da sunan nasa'i daga aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa na tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam an iltifati ar-rajuli fi salah game da waiwayen da mutum yake yi a sallah me yasa mutane ko ake samun mutum yana waiwaye a sallah wani lokaci فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه من صلاه العبد النبي يجي متى اي wani abu ne wafta ne wani abu ne da shaidan yake wafta daga sallar bawa wato ya rage masa wani abu na ladan sallarsa saboda ka sai ya rikari masa irin wannan wasan da zai rika sa shi yana waiwaye kawai sai rika jin kamar wani motsi a bayansa kuma an zo za a taba shi kuma kawai sai rika dan waiwaye kansa to wannan shaidan ne yake zuwa da wannan ko ya rika sa mutum shakka cewa ko alwalarsa ta kare ya sa masa tashkik bahara ko alwalarsa ta kare ko alwalarsa tana nan kamar yadda zo a hadisin Abdullah bin Zaid yake cewa wani mutum ya je ya kai kukansa gaban annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yana jin wani abu a sallarsa haka kamar wani abu ya fita annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi la yansarif hatta yasma sautan aw yajid riha kada ya bar sallar kada ya fasa sallarsa ya ci gaba da sallarsa sai in ya ya ji wata abin nan sautan ya ji fitar ƙara alamar cewa wani abu ya fita daga cikin sa kenan ko kuma ya ji wari alamar cewa wani abu ya fita daga cikin sa kenan a ruwayar Abu Sa'id al-Khudri yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya'ti shaytanu ahad inna shaytana ya'ti ahadakum fi as-salati fa ya'khudhu sha'ratan min duburihi fa yamudduha fa yara annahu qad ahdatha fala yansarifu hatta yasma sautan أو يجد ريحا رواية الإمام أحمد أبو داود النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان yana zuwa waɗayan sai ya ja gashi daga duburarsa sai ya ja shi sai mutum ya ji kamar wani abu ya fita annabi ya ce to idan mutum ya ji wannan kada ya fasa kada ya fasa sallarsa ya ci gaba da sallarsa har sai idan ya ji rini ko ya ji sauti a lafazin abu dawud yake cewa idan ata shaitanu ahadakum faqala lahu qad ahdathta falyakun kadhabta illa ma wajada illa man wajada rihan bi anfihi aw sami'a sautan bi udhni annabi yace shaitan yana zuwa wa dayan ku yace da shi alwalaka fatakai to in ya masa wannan waswasin ne shi kuma a ran sai ce karya ce har sai in ya ji sauti ko kuma ya ji rihi kaga wannan yana nuna cewa daga cikin hanyoyin shaidan na ya ga bata wa mutum sallah shine ya sa masa wannan haka zarar mutum ya ji irin wannan to kada ya ya fita ya bar sallah sai ci gaba da sallarsa shaidan ne yake kokarin ka masa rudu a ruwayar abu huraira musnad imam ahmad النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لا يشك فيه حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لا يشك فيه سيجي صوتي بترس قارن بتر توسر وكما يجريه انت جلد بايا لشك wato sai ya samu yaƙini amma dan yana zato ko yana shakka to wannan kai ya sa ya fasa ya ci gaba da sallarsa daga cikin wa hanyoyin wasuwasun shaidan akwai sanda ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam maji'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa alaihi salatu annabi yana sallah amma saboda rashin kunyar shaidan ko ya taho zai bata wa annabi sallarsa annabi ya kama shi ya matse shi ya matse shi har sai da harshen sai da lalo ya rika zubar da yawo annabi ya ci sai da naji danshin harshen sa a hannu don sabai ne suna suna ana sallah suka ga annabi ya hada hannunsa ya matse ba san me ya faru ba sai da gama suke tambayar sa yace ai shedan ne yazo zai lalata sallah shine na matse shi sai da naji harshen sa da ya dalalo sai da naji danshin sa a nuna cewa ba dan ba dan addu'ar dan uwana Sulaiman ba da ya daure shi a jikin dirkan masallaci kowa ya zo ya ganshi kowa ya zo ya arba shi haka shaidan asali shaidan wato shaidanu su kansu asali suna tsoron mutane ba wai mu ne muke tsoron su wato muke tsoron su kadai ba su ma suna tsoron mu inda a ce tsoron namu ne mu kadai ai da abin ba zai kyau ba to su ma suna tsoro su kansu suna tsoro shi yasa kace idan idan mutum ya yi rashin sa'a don ba za a ce sa'a ba ya yi rashin sa'a ya ga shaitan ya ga wani aljan to kai gudu in ya gudu to shi kenan zai yi nasara kansa kawai ka bi shi in ka bi shi zai gudu amma in ka gan shi ka gudu kai ihu to shi ke nan kana tafiya kawai ka ga botoyi ka ga wuta tana gudu to kakka kakka ce za ka gudu ibnu asakir a cikin tarihu dimashi tarihu dimashi na ibnu asakir ya kawo daga mujahid da sanadi kyawa zuwa mujahid mujahid ibn jabr almajid abdullahi dan abbas yake cewa wata rana da daddare ina sallah shi mujahid yake faɗa ce wata rana da daddare na tashi ina sallah kawai sai na ga wani dan karamin yaro a gabana cikin dare yace sai na ga wani dan karamin yaro a garana yace fashadattu alaihi li akhudahu sai dai kansa zan wawure shi ce sai ya fita ya tsalle ya haura wani wata katanga ya fada cikin wani lauri ya ce sai da na ji ƙara fada wasu ya fada cikin wani lauri ce daga lokacin ban sake ganin shi ba ya gudu to haka ya kamata ka yi wannan kisar abu yusuf a cikin kitabul athar kitabul athar na abu yusuf almajiran abu hanifa ya rawaito wannan kisar daga abu hanifa daga malamin sa hamad hamad ibn sulaiman shi kuma daga mujahid mujahid yake cewa inna shaytana yattaqikum kama tattaqunahu fa idza ra'aytumuhu fala tahabuhu fayarkabukum walakin shuddu alayhi fa innahu yahruq mujahid yake cewa shaidan shi ba tsoron ku yake ji kamar da kuke tsoron sa yace to idan ku gansa kada ku ji tsoron sa sai ya haye yace ku yi kansa sai ya gudu wannan maganar mujahid din akwai alamar daga malamin sai same ta Abdullahi dan Abbas saboda a cikin kitabul azama na Abu Shaykh ya rawaito irin wannan magana daga Abdullahi dan Abbas yana cewa shaidan tsoronku shaidanu tsoronku suke ji game da kuke jin tsoronsu da haka in kun gansu kakku gudu ku bi su za su gudu amma ku tsaya za su hau kansu sauraka wannan ce ɗabi'ar shaidan da kuma yadda yake ƙwarin ya ga ya hallaka bayan Allah asar ɗin abdullahi ɗan mas'ud abdullahi ɗan abbas wanda yake cewa أمر ابن عباس رجلا وجد في نفسه شيئا من الوسوسة والشك أن يقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأنا أثر إن أنا تكن أنا تكن لتافن أبو داود سنن أبي داود الضياء المقدسي في كتاب المختارة يروي توش تهنير تهنير شي أبو داود hakanan al-suyuti a cikin ad-durrul mansur ya kawo shi ya jingina wa ibn al-munzir da ibn abi hatim da ibn abduya a cikin littafan su na tafsiri sun ruwaito shi karkashin tafsirin wannan aya ta cikin suratul hadid hadisin abu zumayl abu zumayl simak ibn al-wali al-hanafi shine yake cewa ya tambayi abdullahi dan abbas abu zumai shi ne rajulan ɗin da ya faɗa an wasu alabnu abbas wa amara ibn abbas rajulan rajulan ɗin shi ne abu zumai wani almajirin ibn abbas abu zumai alhanafi simak ibn walid alhanafi shi ne yake cewa na tambayi ibn abbas nake cewa ni mai nake jinsa a kirjina wani lokaci abdullahi abbas ya tambaye shi ma huwa sai ce wallahi ba a takallamu bi ba zai iya wala ba wato wani abu haka na saban Allah haka wani lokaci sai ya sai ya masa yawo a kanci a zuciyarsa sai yake tambayar malamin sa Ibn Abbas cewa wai menene haka nake ji a raina ce wallahi ba zan iya sai ce meye shi sai ce ba zan iya faɗa maka ba sai ce awa shay'in min shakk wani abu ne na shakka ko wani waswasi ne yake zuwa maka a ranka sai Ibn Abbas sai ya dariya sai yake cewa ma na jamin zalika ahad ba wanda yake kubuta daga wannan har sanda Allah subhanahu wataala ya saukar da fadarsa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik cikin suratul suratul yunus idan kana shakkar abinda muka saukar maka to ka tambayi waɗanda suke karanta littafi gabaninka annabi sallallahu alaihi wasallam baya shakka amma su waɗanda aka saukar wa littafin su yanzu ko kuma mushrikai su suke shakkar abinda aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam to a tambaye su za su gaya za su faɗi gaskiya in sun ga dama za su faɗi gaskiya su waɗanda suke karanta littafi kamar malaman yahudu kamar irin waɗanda suka musulunta daga cikinsu kamar abdullahi bin salam da almajiransa za su faɗi gaskiya su faɗi cewa ai a cikin littattafan da suka gabata an yi maganar zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma alƙur'anin da za a bashi saboda haka wannan abu zai gawar musu da shakkar da suke da ita to shine sai ibnu abbas ya ce wa shi abu zumair almajirinsa yake cewa da shi idza wajadta fi nafsika shay'an in ka ji wani abu irin wannan a ranka فقل كتشي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم كرنت وانا آية وانا أثر من أثر من صحيح لا تبتا إسنادا سمي كوني نووي أتكين كتاب الأذكار يا أبنا يا إنجل تاشي هكذا الشيخ ناصر الدين الألباني ويا حسن الشيخ umuman ayoyin alkur'ani ayoyin alkur'ani kusan suna daga cikin abin da ake korar shaidan da su wato ibn abbas ya faɗi wannan watakila da tajriba ya gwada ya ga cewa ba sa son jin wannan ayoyin saboda haka ya gaya masa ya karanta wannan shi yasa ana yake cewa min a'zami ma yanda fi bihi sharruhu qira'atul mu'awwidhatayn mafi girman abinda yake kawar da sharrin shaidan akwai karanta kula'uzai guda biyu waɗanda aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam don magance sihiri da kuma waswasi na shaidan kula'uzu bi rabbil falaq da kuma kula'uzu bi rabbin nas suna kunshe da neman tsarin Allah subhanahu wata'ala daga dukkan wani mai mugunta sawa'un cikin mutane ne wanda yake ya sifantu da mugunta kamar matsafa da mahassada ko kuma cikin shaidanu ne aljanu waɗanda ba a ganin su ko ma waɗanda ake ganin su amma sun shahara da jefa su wasu wasi da saƙe-saƙe a cikin zukata waɗanda surori guda biyu duk sun kunshi neman tsari daga waɗannan matuta sauraka daga cikin abinda yake taimakawa wajen kore shaidan ya ce wa min azan bayan da fi bi sharu qira'atul mu'awwidhatayn wanda ya gabata hadisan da suka muka karanta a baya duk sun yi maganar wannan wa awwal as-saffati wa akhir al-hashr da ayoyin goma na farko na cikin suratul safat da kuma karshen suratul hashr ayoyi uku na karshen suratul hashr wannan hadisin na na ƙarshe da ya kawo ya zo a cikin sunan ibn majah da musa da ya'la littafai daban-daban kamar zawaid abdullah a cikin musnad tabarani a kitabun du'a bai haƙi shi ma a kitan addawatul kabir ko a cikin kitabun ɗaya addawatul kabir sun kawo wannan sun kawo wannan afari amma bai inganta ba a cikinsa akwai yahya ibn abi hayya abu janab al-kalbi wanda malamai sun raunana shi kamar dara hukumi kamar nasa'i wacce ya da'if ne yahya al-qattan yahya ibn sa'id al-qattan yana to la astahillu an arwi an saboda yawan tadlisin sa haka malamai sun sun raunana shi ibn hajar yana cewa da'afuhu li kathrati tadlisi shi wani abu abu janab al-kalbi yahya ibn abi hayya to shi ne a cikin sanadin wani hadisi shi ya sa ibn jauzi ya kawo shi a cikin al'ilar mutanahiya ila hadithul wahiya haka bai inganta ba a ciki ya ambaci shi ya ambaci farkon ashir ayoyi goma na farkon safa da ayoyi uku na sauran hashir da wasu ayoyi kamar cikin suratul baqara ayatul kursiyu da karshen abin nan wa ilahukum ilahun wahid da karshen ayatul abin nan karshen karshen suratul baqara da farkon suratu ali imran da cikin suratu araf inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati ya kawo ayoyi daban-daban shi wannan hadisi cewa wani ne ya zo ya koka wa annabi sallallahu alaihi wasallama matsalar da yake samu ta aljanu annabi ya gaya masa ya karanta wannan kuma hadisi bai inganta ba sai dai kamar da muka ce umuman shi alkur'ani daman magani ne shaidani duk wani shaidani baya son karatu alkur'ani sauraka ba ka da wani abin da za ka magance shaidani shi irin ambatan Allah babu ambatan Allah da yake alkur'ani sauraka ka ambaci Allah ka karanta alkur'ani to za ka samu sauƙin shaidani wani lokaci sai ka ga mutum ya tambaya ga abu ga gasa ka zaɓar gaya masa ƙor'ani sai ce maka shi ya karanta bai yi ba amma an gaya masa akwai wani yana ba da magani an ba shi turare sauraka ya je ya karɓo turare to abinda dai ka ce alƙur'ani bai yi ba wani turare ne kuma zai yi an je an ba su turare musamman mata sun fi yarda da su yi wannan turaren ƙarshe ma kuma in aljanin ɗaya ne ya gayyato wasu ce ga gashi ashe za a samu abin da ake so to alamun jin alam ne alam ne wanda yake mai fadin gaske kuma ubangiji subhanahu wataala yana ba mu kariya sosai daga wajensa halittar su ta riga ta mu an riga halittar aljanu kafin a halicci mutum menene Allah yake cewa khalaqal insana laqad khalaqana al-insana kafin nan خلق الإنسان من سلسال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم خلقناه من قبل من نار السموم شيء أكفار هلتا كافر هلتشي هلتشي هلتشي هلتشي متن saboda haka halitta su ta riga ta mu an ce wasu su ce iblis shine ubansu wanda shine kaulin mafi yawan da cikin malamai cewa iblis shine uban shine uban kamar yadda annabi adam wasu ka ce a aljan aljan shine adam shine adam din su shi aljan din abul jinni ne shi iblis ɗaya ne daga cikin su akwai akwai wannan kaulin kamar bahar saboda Allah ya kawo shi خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم yana zuwa al'insan ana nufin adam waljan ɗin shi kuma shi ne ubansu to shi kuma iblis sun ce kana minar jini shi ba shi ne uban ba shi ma ɗaya ne daga cikinsu sauraka ita duniyar aljanu al'umma ce a cikinsu akwai na ƙarai akwai amma su zurriyar shi iblis to waɗanda dukkansu arna ne ba musulmi shi yasa Allah ce ya ce bakiya ne afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu ai ba duka aljanun suke amma shi da zurriyarsa da zurriyarsa wasu da kokari ma ta suka ƴaƴan sa biyar suna suna aure suna aure suna hayayyafa tuna gashi Allah ya ga mana cewa afatattakhizunahu wa zurriyatahu kaga ne cewa suna suna aure suna hayayyafa kamar da muke aure muke hayayyafa haka su ma suna aure suna hayayyafa an tambayi sha'abi cewa shin shin iblis yana da mata yace zaka ursul lam ashhadu wannan ban je wannan daura auren ba ce za ka ursun lam a shafi ban je wannan ɗaura auren bayan zan sani yana da amma kata da yana cewa yana da yana da mata don gashi Allah ce afatattakhizunahu shi wa iblis wa zurriyatahu da 'ya'yansa. zurriya ko ba za ta kasance sai daga mace da namiji saboda suna da mazan su da matan su kuma suna auratayya sai yasa za mu shiga ban daki addu'a da muke yi lamma ne a wurin kamar al-khubthi wa al-khaba'ith khubth sune dhukuranin dhukuranin shayatin khaba'is kuma sune inasuhu matan su da mazan su kaga ashe akwai mata akwai maza a cikin a cikin abin sai dai sukan yi aure daga mutane idan zaka ga an ce aljani ya aure ta wannan wannan bai tabbata ba gana cewa suna aure daga abin nan Allah ya sanya mata mu daga jinsin mu min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan min anfusikum na'am min anfusikum daga jinsu saboda haka kowane kowaɗanne halitta daga jinsin su aka aka sanya musu mata saboda haka nan mace ba za ta yi ta'auri ta'auri ta'auri abin nan namiji aljini ba kuma imam malik yana cewa in aka bude wannan kofa sai mata su ta zuwa da cikin banza aka tare ta ga alƙari tare ta ce ita aljani ne mijinta to ya zaka yi da ita tunda ka yarda aljanna suna aure kai dai ba ka ce ta je ta kira shi ba kuma ka ce ya ba ka yi ce ka daura aure ba aljanu ne a duniya aljanu ka daura ka daura aure ka ga ba to kaga an bude kofar fasadi na'am
to da yake malik yana da bin saddu zari'a wajen rushe da irin waɗannan to asali ma wannan khurafa ce gaskiya babu abin da yake tabbatar da ita cewa akwai auratayya tsakanin mutum da aljan kamar da muka ce su ma duniya ne suna da dabbobi kamar da kake da awakinka da kajinka da su ma suna da nasu na'am a hadisin da muka karanta wancan sautin hadisin abdullahi dan mas'ud lokacin da suke tambaye shi fasaluhu an zat faqala kullu azmin dhukira dhukira ismullahi alayhi yaqau fi aydikum aw fara ma yakunu lahman wa wa wa wa wal ba'ratu alafun lidawabi shi dukkan wani dukkan wani kashi da aka ambaci sunan Allah nan dabbar da aka yanka aka ambaci sunan Allah ta duk kashinta in ya fada hannunsu zai zama cike da nama shi shine abincin ku sannan kashin dabbobin mu kuma shine abincin dabbobin su kaga alaful lidawabihim uzadu lidawabihim kaga nan suna da suna da dabbobi su ma suna da dabbobin su to shin suna da motoci kuma suna da dabbobi suna da ramuwa to ya suna da babura da motoci da kiraki yawwa wanda yake tashi haka mai zai yi da zai wani mota kai kai ke bukatar mota ko jirgi ko abin ce kala ifritu min aljini ana atika bi qabla an taqum min maqami eh saboda ka su suna da sauri ba sa bukatar ba sa bukatar abu motoci irin namu da mu ma duk kasawa ce dan da mun ma su kuma na tashi ba ba za mu ba za mu abin nan ba ba mu bukaci wannan ba suna da ƙarfi ƙarfinsu shi ya sa Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana irin yadda annabi suleiman alaihissalam ya rika sa su aiki ya balo na lahu ma ya sha'u min mahariba wa tamafila wa jifanin kan jawabi wa kudurin rasiyat ya malo ala dawud shukra wa qalil min ibadin shukra wa shayatin kull banna'in wa ghawwas wa akharin muqarranin fil asfar kaga ya maluna lahu ma ya sha suna yi masa duk abin da yake so duk abin da ya bukata min mahariba na manya-manyan gine-gine wata mafila da mutum-mutumai gina masa su manya-manya wajifanin kaljawa da akusa manya-manya tafka-tafka kamar tekuna kamar koguna wa kudurin rasiya da kafaffun tukwane ta yi malo ala dawo da shukura wa kalilin mai ba da shukura sauraka suna suna na akwai magina a cikinsu akwai masu iwo a cikin ruwa su kwaso masa lu'ulu'u ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين فهكا suna yin wannan ayyuka shi yasa har annabi Sulaiman ya mutu waɗanda yasa aiki ba sai ya mutu فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من سائه فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في عذاب saboda suka yi ta aiki suka yi ta aiki shi yana tsaye ba san gawa ce ba da sanda suka shigo sai su gaishe tsaye a kan sandarsa ba su gane ya mutu ba sai da wata gara sai da gara ta cin sandarsa cinye sandarsa sai ya faɗi daga nan suka gane cewa ka'ida sun san gaibu ba su zauna cikin wulaƙanci ba ta shan wahala wannan ba su irin wani ayyuka manya-manya alama ce ta cewa suna da ƙarfi suna da ƙarfi sosai shi yasa suke suke iya sace mutum suna suna kidnapping su ma eh hadisin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda yake cewa kunna ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta laila faftaqadna mun suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam dare sun fita sai kawai suka neme shi Annabi ba su gani ba suka shiga cikin alwudiya wa zazzabai da cikin duwa ba wasu ko za su gan shi ba su gan shi ba sai wasu suka fara cewa ohutila wasu suka ce ohutila ohutila an kashe shi a ɓoye wato wasu ɗauke su ne sun kashe shi wasu inda aka yi shi ba wasu suka ce a ustutira aljanu sun sace sun tashi da shi sama kaga shi ana iya suna iya sace mutum tafi da shi sai aljanu sun sace shi sun tafi da shi to daga baya zo gaya musu kissar aljanun da ya ce da da'ani atani da'il da'il jinni fa ataitu fa qara'tu alaihim alqur'ana zuwa karshen hadisi ce wani daga cikin su ne daga cikin suka turo shi da zai kira ni sabai da suna bacci ba sani ba sai suka farka ba su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin gari suka ce an sace shi an je an kashe shi an yadda shi inda ba mu sani ba ko kuma dai aljanu sun ɗauke shi sun yi sama da shi akwai issar da take cikin sunan kubra da sauran manyan littafai issar mutumin da ya bace a zamanin sai na umar a zamanin sai na umar wanda da cikin al'ansar cikin mutanen madina ya fita sallar isha'i sai ba a gan shi ba aka ɗau lokaci ba a gan shi ba ya ɓace aka yi neman sa ba a ganshi ba har wajen shekara nawa matarsa ta je ta gaya wa sai na umar bayan shekara hudu sai na umar ya ce ta je ta yi ta kaba har ba ta shirin washa tun da ya shekara hudu ba a je shi ba a duk wasu daga sallar isha'i ba sake dawo to ta je ta yi ta kaba ta yi aure ta yi aure kenan ba sai ga mutumin da ya dawo ya ce gun sai na umar ya ce ya na gama ta ta kuma wani ya aure don hata aure shi ne sai na umar ya masa faɗa ya ce ya za a yi ɗayan ku ya tashi ya yi tafiya ya bar iyalansa ba sani ba yana gani kuma da ne sai na umar ya shiga masa faɗa sai ce ya amiral mu'min ina da uzuri ce mai uzurinka ya ce sallah na fita ta isha'i aljanu suka sace suka je suka kai shi suka daure shi ne ta zama a cikin su tokaturai ne sai wani lokaci wasu aljanun muminai ko musulmi suka zo suka yaƙi waɗannan da suka kama shi suka kwasu waɗanda suka kama ribatattun yaƙi ciki har da shi to su musulmi ne muminai ne suka je sai suka gane cewa wannan musulmi sai suka ce to baya halatta mu rike ka a matsayin bawa kai musulmi ne saboda haka mun baka zaɓi ko ka zauna cikin mu ci gaba da koyarwa ko ka zauna ka ci gaba da karantar da mu tun da kai sahabi ne ko kuma mu baka ka tafi gida mu raka ka gida ya ce a raka ni gida za ka zauna cikin aljanu to shine suka taho sayyidina lokacin kuma shi kansa umar ya tsaya yana ta jin ya shiga yi masa tambayi to me kake ci daure ta da aka yi ya ce wake ko kuma da abinda ba abin suna Allah kansa ba wato in ka taho da abinci ka baka ambaci sunan Allah ba su suke sata su kai masa nan ka san bacci sunan Allah ai ba su da ba su da ya ce shi ne ta ci to shi ne da aka taho ya ce da daddare abin nan ba sa ba na jin magana su lokacin da su rakar su gida kenan su waɗanda ce da rana kuma iska nake gani sai nake iska ce take kadawa wannan guguwar alama su ne suke yanci har har suka kawo shi madina to kaga aljanu suna iya suna iya kidnapping din mutum a cikin adda'ul lami na as-sakhawi adda'ul lami li ayalil مئة التاسع القرن التاسع أشكل ترجمة وانا أبو بكر ابن أحمد المشيركي yake cewa sun je masar suka haɗu da wani wani malami malamin ana kiran shi al-makhtuf abubakar al-makhtuf al-makhtuf na ya shahara da al-makhtuf wato wanda aka taba aljanu suka taba kidnapping ɗinsa to shi ne ke gaya musu ya ce ai aka yi kashe ashe wani addini ne dan uwan wani ne sai suka dauke shi suka dauke shi suka kai shi to su musulmi ne amma sa'ad da yake ne saboda haka sai kowa ya zo ce ni ni ma yayi min kaza kowa ya zo ce ni ma yayi min kaza sai wani yake gaya masa cikin su ka ce ai maka shari'ar Allah sai ihu ya ce shar'ullah shar'ullah sai aka kai shi gaban wani alƙali zaune akan kujera ce waye yake karasa sai wani tashi ce dan uwa da ya kashi sai shi ya ce shi bai yi ba sai aka tambaye shi wancan me shaida da me alamar ka ta cewa yi ya aka yi a wacce kama dan uwan naka ya fita ya ce ai ya fita ne a kamar tsaka aka kashe shi shi sai alƙalin ya dubi ya dubi wani kusa da shi alamar malami ne ce ba sai na ali ya gaya muku cewa duk wanda ya fita ya shigar da ba shigarsa ba aka kashe shi dunduninsa ya tafi a banza man talabbasa fi ghairi ha'iti fa qutila dan fa damu hadar yace kware yace saboda ka ba ba wani abu tashi tashi kai saboda ka ci ya rikide ya zama ya zama tsaka tsaka kuma a shari'a ce aka kashe ta ya kashe ta to me za ka za ku kawo shi ku ce ya kashe dan uwan to shine shi ma suka tambaye shi ka iya karatun qur'ani yace za ka zauna ka karantar da ƴaƴan mu yace a'a to a shi da anan har ya ji shi wannan albajirin wani a ƙarni na takwas ne a ƙarni na tara ne a kowace ƙarni na tara ba kaga sai da tsawari ke nan don ɗaya daga cikinsu albajirin sai na alini to shi ne sai karanta wani abu da ya ji daga wajen ali ina jin fatiya ce shi ko wannan da aka sace shi ma sai ya ji ya samu wani isnadi ba isnadi daga aljani to abinda yake taimako game da muka faɗa na farko cikinsu akwai su ma duniya ce akwai muminai musulmi akwai kafirai game da ibn taimiyya ke cewa ba yahudan su yana tare da yahudawan mu na mutane ba nasarar su yana tare da manasarar musulmin su yana tare da musulmin mu to wannan rabe-raben da Allah ce kunna tsara ki da shi ke taimakawa sauraka wani ba zai dan yana aljini kawai ce bari ya take na tafi musulmi ba ko cuta saboda a cikin su su ma akwai wani suka musulmi ba su basu kuma akwai tsaron ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake ya ya ya ya fi komai dan adam yana tare da mala'iku lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah shaidan kuma duk inda ya ga mala'ika baya sakewa falamma tara'atil fi'atan nakasa ala atbai wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la taraw me ya gani mala'iku to wannan mu'aqibat da ubangiji ya sa wa dan adam su suke ba shi kariya daga waɗannan shaidan an ce lokaci yayi tsaya nan abin da muke nabi da Allah ya bada da kuskure Allah ya mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi